الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yau laraba shida ga watan jumadal ula shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da hudu bayan jira annabi alaihi salatu wassalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da talatin ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da ashirin da biyu miladiya idan ba manta ba mun tsaya darasi na talatin da takwas za mu tashi darasi na talatin da tara a wannan littafi mai albarka kamun jana'iz na babban malami Muhammad Nasiruddin Albani rahimahullahu ta'ala inda za mu tashi wato babi na addabnu wa tawadi'u ai yanzu muna ci abin da ya shafi gundewa da wato abin da yake da alaka da gunne mamaci to za mu tashi matsala ta 93 mali yace fa in wato fa'in ƙaru li dafnihi lailan idan ya zama dole mutane sun takuru wata larura ta sa sai an binne mamaci da daddare ya zama wajibi wani abu ya janyo da sai an riga an yi wa mutum sallah an yi haka saboda haka kaga mai rage kawai aje a binne to idan larura ta bayi zuwa ga haka to sai ce jaza ya halatta walau ma istimalin nisba ko da da amfani da fitilu ne fitila ta waya totilan da sauransu a haka hanya saboda wato duhu wannan tuli bihi fil kabri da saka shi a cikin kabar da takili amaliyati dafni saboda a samu sauki na wato abubuwan al'amuran binnewar an gane wa dalilu hadithu ibn abbas dalilin da ya nuna idan an samu matsala za a iya binne mutum da daddare sai ce akwai hadisi Abdullahi da Abbas anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam adkhala rajulan qabrahu laylan annabi alaihi salatu wasallam ya shigar da wani mutum cikin kabarin sa da daddare wa asra'a fi qabrihi wa asraja fi qabrihi sai ya haska shine asraj ya haska cikin kabarin nasa yayin da za a tashi kaga ai ba mutum wato a cikin duhu ba a sanya za a yi saka shi ba to sai aka haska cikin kabarin a karaja wa ibn maja a mujalladi na biyu shafi na ɗari hudu da sittin da hudu wa tirmidhi shi kuma mujalladi na biyu shafi na ɗari da hamsin da bakwai bi a tamma wato minhu da hadisin da imam tirmidhi ya kawo hadisin da ya fi cika cikakke kawo wa kala hadisin hasan yace hadisi ne hasan kuntu sai nace yani annahu hasanun li gairi mala albani ya ce ina nufin hasanun ligairi mun san me hasanun akwai hasanun ligati akwai hasanun ligairi ko yawa akwai sahihun ligati akwai sahihun ligairi to saboda haka sai ce shi hasanun ligairi shine wanda wato shi akan kansa bai inganta ba amma wasu sun zo sun taimaka ma wannan ya zo da magana shi kadai ba a karba amma da aka ga wani da wani sun zo sun faɗa sai sun karfa fitansa kuma iri ɗaya aka yi shi ne yawwa to sai ce wa hada istilahun khasun li tirmidhi wannan istilahin tabtin imam tirmidhi ne kawai yake faɗa haka yace hasanun walu da gairi shine mai wannan tabtin annahu idza qala sai ce ma wato hadithun hasanun sahihun ma haka tirmidhi qala hadithun hasan fa inna ma yuridu al-hasana li ghairihi da yace hadisin hasan yana nufin hasan li gairi kama nassa alaihi huwa nafsuhu bil ilal kamar yadda da kansa tirmidhin ya bala a cikin al-ilal kana da littafi al-ilal al-mazkuratu fi akhir kitabi wanda ya ambata a cikin karshen littafin sa wa qad ja'a lahu shahidun kama ya ati ya ba wata shaidar daban kamar yadda zai zo wa alaihi fala yaridu ala tahsin at-tirmidhi wato akan haka ne kuwa fala yaridu ala tahsin at-tirmidhi na kudu ibn al-qattan iyahu to da haka ba za a bujuro da wato hassana wanda imamu tirmidhi yayi ba saboda naqadi aka ce naqadi shine mutum ka faɗi magana ya objective ya ce bai yadda ba an fahimta da kyau kuwa za ku ga ana yi wanda suke presentation a jami'o'i sai mutum ya gama tsaf sai wani ya miƙe ya ce to ina da magana wataƙila ba ƙarfafa ka zai ba gaba ɗaya kai ba zai rusa to na ƙadi kenan ko na taɓa ba ku misalin wani yana nan har yanzu da ranza a tsofaffin lakcarorin nan sai da wani ya yi shi kuma ya rasu ba zan faɗi sunansa ba sai da ya gama presentation ɗinsa ɗaf na PhD ne ya miƙe sai ba Allah ne ya kalle shi ya ce an tafi wadi wal mawdu'u fi wadin akhar gaba ɗaya ya gama rubuta shi duka ya gama abin sa tsaf cewa kana wani guri daban mu topic ɗinka kuma ya wani guri daban ita abin da bai sai da shi kala ba sai da ya gama tsaf ya karɓi lawrence microphone ya ce an tafi wadin wal mawdu'u fi wadin akhar wata gila yan department ɗin za su gane yaran waye wannan to kaga wannan ai criticism ne wanda ai ba ma a san sa ai ana so ka yaba wa mutum alal aqal idan mutum ya zo ka ce kai kokari ko ko iya farkon topic da ya rubuta ai yayi kokari to mutum ya zo ya gama abin sa tsam ka ce bai komai ba tsakani da Allah ka sai tare mutum gwiwa to saboda haka sai ya ce to to shine nakadi haka suke cewa nakadi wane yawa wane nakadi ka faɗi magana a biyo bayan ta za ku gana yi yadda za ka yin social media nan suna yawan yi kawai wani zai magana ma za ka yi masu yanke yanke nan magana za ka yi baka san wani yayi ba kawai sai wani ya ɗauko ya haɗa da taka ce kai man naka ji masu haɗa malamai da kiman kenan shi kuma wajen ba ya za a ban in ya gani zai iya shi ma mai da martani ai ta raddi wane wa wane raddi wane wa wane raddi kuma yan yanke yanke ne suka haɗa faɗa su ne to zai ce a kaga sai ce ka almaskuru na wa alayhi fala yaridu mun biya nan sai ce ala ta'zin tirmidhi naqdu naqdu ibn al-qattan iyahu alladhi akahu sahibu tuhfat al-ahwazi wanda ma mai tuhfat al-ahwazi sharhin tirmidhi ne ya kawo hikaya ya kawo labarin amma jahilu fa huwa min hadith jabir bin abdullahi abin da yake karfafar magana shine hadisin Jabiru akhrajahu Abu Dawud wal Hakim wal Baihaqi wa qala al Hakim sahihun ala shart Muslim Imam al Hakim yace hadisin nan ya inganta a bisa shartin Imam Muslim wa wafaqahu Zahabi Imam Zahabi ya man muwafaqa shi ya secondin kenan ya goyi bayan sa akai wa zada alayhi man Nawawi fa qala fil majmu Imam Nawawi ya kara a cikin al majmu sharhi ne na wato na muslim rawahu abu dawud bi isnadin ala shart al-bukhari wa muslim to abu dawud ma ya rawaito da isnadin da sharadin sa ya cika sharadan bukhari da muslim kullu sai yace wa kullu zalika khata'u al-albani yace duk wannan maganganun da na kawo duk kuskure ne dukan fa inna madara isnadihi domin madar shine kewayen isnadin gaba ɗaya zai kewayo ba da'ira ba shine cycle ba ko to madara isnadi kewayawar isnadin ya je ya dawo duk inda zai kai ya komo ala Muhammad bin Muslim al-Sadiqi gaba ɗaya duk wanda maganganun da aka yi isnadin ya dogara ne da Muhammad bin Muslim al-Sadiqi wa huwa shi kuma wa in kana sikatun fi nafsi duk da cewa sika ne akan kansa sika ne mai hadda kuma adali to duk da sika ne fa kana da'iban fi nafsi wane mutum amma fa yana da rauni a wajen hadda hajjin da malamai suke yi walidhalika lam lam yuhtajja ko lam yahtajja ke khalibi ji za bukari da muslim da kuke cewa ya cika sharadin sa to ji za ba sa hujja da shi domin zuwa gurin sai an samu tamamu azab shi kuma yana da khafifun zab shi za ba su yi hujja da shi ba mal albani yake zancen cewa sharadin su ne yake ba a yadda ba wa inna ma rawalahu al-bukhari ta'liqan imam al-bukhari ya yi ruwaya daga gare shi amma a matsayin ta'liq mun faɗi me ta'liqi ko me hadisi mu'allaq a cire rawi wasu daga cikin wato su arjallin akwai wanda ya saba wa malam Muhammad akan wannan hadisi mu'allaq an manzuma ta rushe kenan idan yanzu misali bari in baku misali idan aka zo lambobi mutum biyar ne suka yi ruwaya ɗaya biyu uku hudu misali bari in ba Imam Bukhari ya ce hadisin hadisin Umar dan Khattab hadisin Umar dan Khattab ai mutum uku ne ko haka ne yawa haddathana haddathana alqama qala haddathana Muhammad bin Ibrahim al-Taymi qala haddathana Yahya ibn Sa'id al-Ansari haka ne su ne wayannan ko to bari in baku misali a wayannan biyar din da aka zo kawai mun yanzu lamba mu dauke shi lamba biyar biyar mutum na ɗaya da na biyu da na uku da na hudu da na biyar guda biyar din nan da aka zo yanzu sai aka cire na tsakiya ba na ba lamba ta uku wanda irin isnadi ne wannan wanda irin isnadi ne mun kadiya ko hadisi wato isnadi ne hadisi ne mun kadiya in ya samu irin wannan da kyau to sai aka zo sai aka cire lambatu da tiri a jere ala tawali eh mu'dal wal mu'dal saqidu minhu ithnani ko asaqidu minhu ithnani aw akthar idan na cire na ɗaya da na biyu da na uku a jere ya sunansa mu'dal har yau ko in dai ala tawali ne mu'dal ne kun fahimta kun ga yanzu mun san mun kade general ne ne shi mun kade dama general ne ne shi kansa mu'dal ne ai mun kade ne to shi kenan sai muka zo yanzu sai aka cire na biyar na ƙarshe na ƙarshe ba na farko ba na ƙarshe babu na ƙarshe ba na farko ba ga wannan tabi'i tabi'i tabi'i maybe sahabi ko kuma tabi'i sahabi sai aka cire sahabi a eh mursal wa mursalun minhu sahabi sakat ko kun ga wayannan yanzu duk kun faɗe su to sai aka cire na farko kawai malam bukari da yazo ya cire malam na farko mu'allaf kina hadisi mu'allaf an fahimta da kyau ko to da haka sai aka cire na farko da na karshe kawai kwakwalwa ce za ta yi aiki yau da na farko da na karshe eh haba wuta zu general name kenan bayan da shi ka ba su suna nan yanzu ka ce ba mu'allak an cire na farko can ka ce masa ne yawwa to yanzu da ka cire guda biyu kuma fa amma ba a jira ba eh eh to an hada fa sai zama mu'allaqun mursal ka gane ka yi kokari mu'allafin mursal aka je zama tunda a haɗe yake na farko da na ƙarshe ba zance inda a je misali na biyu da na huɗu aka cire mun kaɗe ilin da ka faɗa haka zai zama haƙori da kake da shi aka cire na wani can da can da can haka ka fahimta da kyau ko yawwa amma in na can farko ne ka gane da kuma na ƙarshe zai zama mu'allafin mursal amma wani guri ne aka cicira kawai sai zama mun kaɗe amma an ajere ne babu ko da guda biyar ne babu ajere to junansa ma'azar ko guda nawa ne alat tawali to shine wannan a ka gane shine ta ali zaka ne an kaji an ce mu'allaqatu bukhari to wannan ake nufi duk da in ya kawo za ka yana samu akwai malamin da duk mu'allaqat na cikin sayyid bukhari sai ne yazo ya musu littafi kowanne ya kawo musu hujjoji wanda imam bukhari ya kawo to shi ne ma da yake gaya mana anan cewa wa inna ma rawa lahu al-bukhari ta'liqan wa muslim istishhadan shi ko ba muslim ya kawo shi da me da shedu shine kaga wanda ya rawaito wanda ya rawaito wanda ya rawaito yana da shedu wa min al-ajaib yana daga abun mamaki anna al-hakim wa zahabi ala ilmi bi ala ilmi bi ba'd hadha Imam al-Hakim da Imam Zahabi suna sanar da wani sashin wannan maganganun da ne. Faqad zakara al-Mizzi anna qa'idi hadha laysa lahu fi muslimin illa hadithu wahid. Imam al-Mizzi yace shi bai a qa'idi da muka faɗa tun a sama. Eh ba shi da wani hadisi daga Imam Muslim in ba hadisi ɗaya ba قال الحافظ ابن حجر وهو متابعة عنده yace wato mutaba ce kuma a gurin shi imamul wato mizzi din kama anasa alaihi hakim kamar da imamul hakim ya kawo nasi wa kadalika salah zahabi fi tarjumatihi min al mizan haka nan imamu zahabi ya fito da abun a fili a tarjumar da yayi wato ta a cikin mizan ne yake dal na shi malamin cewa annabi musliman rawalahu mutabi'a mutaba'atan mutaba'atan cewa imam muslim ya yi ruwaya daga gare shi ne ita wannan guda ɗayar ba kawai guda ba a yamma kadai walau jahilun akal min hadisi abi dhar yana da wasu inke da daban amma hadisi abu dhar al-jibari nawahu mun ce nawahu ba da mislahu me ba banci nawahu ne ba mantin nawahu da mislahu nawahu wanne ne misali wanne ne wanne ne kwalan kwatin sa nawahu mislahu ba kamar yaya misalin sa ai shi ma nawahu kwatin kwatin nasa ai misalin sa ne kamar yaya kobo da kobo yawa mislahu kobo da kobo shine hausar da nake so in ji nawahu kuma kamar da kuke yi a turanci ne a ce na sassai na sassai compulsory ai duk abu ɗaya ne ko yawwa to amma a mislahu sai dai kowa ya ce da sassai shine a mislahu kowa haka wancan bil ma'ana kai shine na hawo ma'ana iri ɗaya ce amma ba kwabo da kal lafzan wa ma'anan shine mislahu shi kuma ma'anan lafzan ma'anan la lafzan shine na hawo an fahimta yawwa to shine yake akrajahu al-hakim bi sanadin fihi rajulun lam yutamma Imam al-Hakim ya rawaito da wato wani sanadi da a ciki akwai wani mutum da ba faɗi sunansa ba ya sunan ya sunansa wa mubahamun ma bi rawin lamin wa baqiyatu rijalihi thiqat amma sauran mazajen gaba ɗaya an faɗe su amma duk ingantattu ne to takno ta wato me ake cewa kanikancin hadisi ne na ta 94 wa yajibu imaqul qabri wajibi ne ayi kabari da zurfi za mu ji har sabani ake yi wajen zurfin shafiya za su ce sai ka yi zurfin kabari ya kai cibiya aka yi kabar muran mai yanzu iya kabari ko fito da haka ce mutum ya ce ya kawo wasu ma suka ce iya tsawon ka idan tsama sai an shiga ciki dalilan su shine a wannan lokacin dabbobi suna iya zuwa su kwakule dabbobin daji su kwakule ko kuma masu tsafi wanda za su je su ruwa ta gaba ta jikin mutum ko kuma yau da gobe ruwa ya zo ya canja gurin mutum ya fito shi yasa ba ba a yin kabari sama sama sai an yi shi da zurfi to sai yake wa tawsi'uhu da fada daji wa ta'diluhu da kyautata shi wa fi hadithan a cikin kan wannan akwai hadisai biyu an ijaba bin amir qala lamma kana yawm uhud lokacin da aka yi yakin uhud usiba man usiba min almuslimin an jarrabu wanda za a jarraba cikin musulmai wanda aka yi wa shahada wa taban nasu jira'atu mutane da yawa an musu miki an musu raunin nuka mutum saba'in aka yi wa shahada a yakin uhud sannan aka yi mutum saba'in rauni fa kunna ya rasulullah sai muka ce ya makin Allah alhafru alaina li kulli insanin shadid mu zo mu jira mu kowanne mutum da yayi wahala za mu sha mutum saba'in suka ga ya annabi alaihi salatu wasalam in aka ce kowa sai mun ban rami to za mu sha wahala sun zama har dare kenan sai dai raba za a yi kowa ya je dau daya ko ko mutum biyu misali kuma kaga yadda aka sha wahala a gurin yakin ai za ta jidi yawa domin wasu jikin su ne rauni mutum in ya tsaya wannan hakan kuma musamman su kasar su ji ta ce lahadi tana da karfi to haka da yayin wannan wasu za su rika fasuwa ga jini da jini ya ɗebi mutum saboda jini da yake zuba fa kai ba ta'muruna da me kake umarta mu ya rasulullah fa kana sai ce in firu ku je ku irani wa uti huwa ba ku fadada wa amiku ku zirfi wa atinu ki kyauta garamun wa rifanul ithnaini wa thalatha fil qabri kun kai kaburburan da za a rika hada mutum biyu ko uku a kabari daya kaga ai an take ta wata gila bai ba ai haka 20 ba ko 25 ne ko ai 70 an gane yawwa wa qaddimu aktsarahum qur'anan amma wanda za ku fara sa a gabar wanda ya fi hadda Qur'ani idan aka zo za a ce to mun san dai wani izu biyar ya hadda ce wani izu uku to me biyar za a fara sawa shi za a fara sawa daga gabas sannan zai a sa mai uku a bayansa qala sai ce fa kana abi salisa salasa salisa salasa mahaifina ya kasance ɗayan uku ne yana ɗaya daga cikin mutane uku da aka haɗa kabari ɗaya wa kana aksarahum qur'anan yace shi ba mai ruwayar Hisham bin Amir yace kuma bi ya bi ta hadda fa quddiba sai aka sa shi a farko akrajahu Abu Dawud wa Nasa'i wa Tirmidhi wal Baihaqi wa Ahmad wa Ibn Majah muktasara wa siyaqu lin Nasa'i Imam Nasa'i ne koro lafazin wa ziyadatu kulluha lahu bi ruwaya gaba ɗaya ƙarin nasa ne a cikin ruwaya wa kadhalika inda Ahmad dunal ula haka nan Imam Ahmad shi ma ya kawo irinsa amma banda gaban farko ولأبي داود والبيهقي الثالثة يقوم أبو داود إمام البيهقي gaba ta uku wani tirmidhi wa ibnu majah wal bayhaqi a rabi'a wayannan malaman kuma tirmidhi da ibnu majah da bayhaqi gaba ta hudu wani tirmidhi al khamisa imam tirmidhi kuma ta biyar qala hadithun hasanun sahihun kullu sai nace wa madaru sanadi kun ji ko wannan sanadin gaba ɗaya yana kaiwa ya komo ala humayd bin hilal akan humayd dan hilal وقد رواه عنه أيوب السختياني على ثلاثة وجوه ما لم يفسد yace imamu abu ayyuba sakhtiyani ya rawaito shi ta hanyoyi fuskoki uku al'awwal da barko anhu da gare shi da har yau cewa an hijamu bin amir shi abu ayyuba sakhtiyani din amma daga hijamu bin amir ta bi kuma da gare shi har yau daga abid da hama an hijam ta uku kuma da gare shi har yau an sa bin hijam an abihi hishabu na yi ruwaya daga gurin babansa kaga hadisi ne mashhur hadisin marwi tsnaini aw talata yawwa fito da haka kaga mashhuri وقد تابعه على الوجه الاول سليمان بن المغيرة افسكا تفرقو واتو اني وابو ايوب السختياني متابعه wato daga Sulaiman bin al-Mughira an Humayd bihi akrajahu an-Nasa'i wal Baihaqi wa Ahmad wa tabahu al-Wajhi Salim Jarir bin Hazim a fuska ta uku kuma Jarir bin Hamid yayi ruwa yayi ruwaya daga Humayd bin Hilal an Sa'd bin Hisham ibn Amir shi ma akrajahu thalatha al-madhkurun mutum uku nan da aka ambato sun rawaito wa kaza Abu Dawud wa anhu wal Baihaqi وهذا الوجه أرجو عندي وأنا فسك تابت رنجاي أو جنا إن الباني لهذه المتابعة سوى أن المتابعة وهي أرجو من المتابعة الأولى لوجهين شاف قلبي بيد متابعة فرقه سوى فسك أبي نفرقه أن سليمان بن المجيرة اهتد به مسلم سليمان بن المجيرة مسلم يأي وجاري دون البخاري بند إمام البخاري فروى له مقرونا بغيره ya rawaito yana mai gwamawa da wani sabi kilafi jarir bin hazim faqad hidda bihi muslim wal bukhari labarin jarir bin hazim shi ko bukhari da muslim sun yi hujja ne taniyan annabi ziyadatan ziyadatan min sika cewa a cikin ruwayar akwai ƙari daga sika wa hiya mu'tabara ita ba aban lura ziyadatu sika maqbula haka suke cewa yawa kama qala tirmidhi kamar da imamu tirmidhi ya faɗa wa huwa ala shay'in shay'in yana kan sharadin bukhari da muslim atani an rajulun min al-ansar an rawaito daga wani mutum daga cikin mutanen Madina kale yace kharajna ma rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi jinazati rajulin min al-ansar mun fita tare da annabi alaihi salatu wasallam dan yin jana'izar wani mutum daga mutanen Madina wa ana gulamun ma abi a lokacin na karamin yaro tare da mahaifina wani irin yaro yaro mumayyizi ba baligi ba mumayyizi ya suke ce me suke ce waye yaro mumayyizi waye yaro mumayyizi wanda zai iya bambance ko shine malamin ke cewa wanda zai gane bambancin mace da namiji baya shiga cikin mata ya wasa idan na gaba ma baya zuwa cikin mata yayi wasa to mumayyizi amma in yana zuwa cikin mata ya zaura a kai abubuwan da za a yi shi komai ba mumayyizi ba ne yaro mumayyizi bai balaga ba amma baya zama a cikin mata ya wasa to irin wannan ya halatta a tafi da shi makabarta domin ga shi har yana rawaito abin da ya faru na baki za ba su ware ba eh cewa kaga daga sha biyar ai ya balaga to aka da sha biyar din nan ya ba dan karamin yaro kuma bai balaga ba to ya zama mu bai amma ya zanto da sharaɗin baya wata cikin mata sannan aka ce misali in an bashi kuɗi duk da an kwatanta da irin wannan yaran zai iya bambancewa banda yaran yanzu a wannan lokacin zai ce kuma zai iya bambance kuɗi cewa ya san naira hamsin ya san goma ya san ɗari ya san ɗari biyu ya san ɗari biyar to mai jini amma yaran yanzu zau kuɗi sun sani a wannan na goyi wasa ya san kuɗi amma bai ba ta miyi ya san shi wajen ta miyi nake faɗa kaga wajen ta miyi wani aiki ne ja cewa kawai yaron da kuma sannan ba zai je ya ta tura kai ta tsakiyar sunyan mutane ina ne kowa ba kaga wannan ba mu mai yi ba akwai wanda za ku ga haka yake yi ko an tafi da su suna tsitsin sa kai cikin baya cikin mu mai zai wanda zai je kai gaban shi kamar babba ya tsaya inda kowa ya tsaya ya nutsu ya kuma san mutuwa haka ya mu mai ne gashi bai balaga ba amma mu mai an gane ko yawwa to shine aka ce a yace yana fajalata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala asiratil qabr annabi sai ya zauna a gefen kabari kun san da ai an hana cewa mutum ya tsuguna in yaje makabarta har sai an binne mamaci daga baya aka yi nasikin wannan nasin kun fahimta da kyau ko to an kaga jira ka iya tsugunawa amma ba wani sharadi da ya nuna kowa ya tsuguna a ce za a yi kaza kowa ya tsuguna in za a yi al'ada a an fahimta da kyau ko yawa faja'ala yusi wa fi riwayatin yumiu ila al-hajar yusi sai rika bayani ba wai wasiya ba sai rika faɗa cewa a wata ruwaya ya rika nuni ila al-hajar zuwa ga mai hakan shine al-hajar wa yaqulu yana cewa da shi au sai min kibali ras dan kara bangaren kan nan kara annabi yana gaya masa cewa karar gurin da za a sa kansa dan kara fadinsa wane mutum wa auti min kibali rijlai wajen kafa ma sai sai kara wajen kafarsa inda za ta shiga ba a so ku tusa mutum ba daidai bane a tusa shi da kyar za ga wani aka zo saboda yana da jiki an yi sai a danna shi ba daidai bane yana da albarma yadda yake a mace kamar yadda yake a raye an bayyana da kyau ko yawwa yanzu da ransa zai zo ku rika danna shi a cikin wani abu ai ba zai yi ba to haka bayan bai da rai ma ba a yi cewa a tusa shi ba wasu ɗauka suke ba a za gaba ɗaya ka haɗe a cikin nan shi ba haka wani a danna ka ce ga an ɗan tittiri an tusa ba daidai ba ne kaga shi ne abin da ake wani ake hatta hakan kabari yana buƙatar ka samu iliminsa yawwa samu iliminsa eh haka shi ne lahadi za mu zo kansa haka hawa hawa ɗaya biyu sai a za mutum goma ba saboda ai ka san yanzu ka duba inda a ce wa madina ne suka samu makabartar gandun nan ko to da za a bayana sai dai kawai bambancin ƙasa su ƙasar ta mai kwari ce ba ta rubtawa shi ne dama za mu zo mu ji matsalar ai shi ne ta tara da ƙarfin gaske ba ta rubtawa idan aka sa mu kuma ta mu rubta da ke ba ku aje ana neman taimako ko ba haka bane damuna damuna a ce da Allah a kawo ƙasa ruwa ya rufta da guri to shine bambanci zai zo malam nan gaba kaɗan zai magana akan Allah wa shakku eh nan gaba kaɗan zai faɗa ya faɗi balalar kuma wanda ya ji zai faɗe shi to sai yake cewa sai yake cewa wa auti min kibali rijlain la rubba ittin lahu fil janna la rubba ai yana nan da isqun al isqun shine nonon abu za ku ji ana isqun nakhla ko wannan nonon dabino da aka kiro da ajan garbiyar haka ai kun za a cikin zare yake dabino haka kiro haka kamar nonon da yawa ai ba shine isqun sai ce yana nan da wato nono na kayan marmari fil jannati a cikin aljanna kaga mai annabi yake faɗa a nan har ya fara ya musu albishir din cewa wannan fa da za a binne din nan ta aljanna ne ai yana da kayan marmari lahum fiha faqiyatun wa lahum ma yad'un ko to saboda haka wannan shine akhrajahu abu dawud wal bayhaqi wal riwayat al ukhra lahu wa ahmad wa siyaq lahu wa isnaduhu sahih kama qala an-nawawi fil majmu' wal hadith fi al-khayr قلت زينتي وظاهر الامر في الحديثين zahirin umarnin da aka yi a hadisan nan guda biyu yufidu wujuba ma zikira fihi ma yana wato fa'idantar da wajibcin abin da aka ambata a cikin su min al-iman na zurfafawa hadisin yana nuna dole ne a zurfafa kawai wacce wuce da baɗaɗawa wani hijami da kyautata kabarin wal ma'rufu an shafi'iyya abin da yake sananne gurin shafi'iyya wa gairin da wasu su istibabul imam wa musabi ne a zurfafa kabari wa amma ibnu hazim amma ibnu hazim a cikin muhalla fa kad sara a fil muhalla yace bi fardiyati yace wajibi ne domin shi zahirin abu yake kallo yace ba wani abu da za ku zo ku ce yace wajibi ne tunda annabi ya ce ayi wa kalabu fi hadil imam ala aqwalin taraha fil majmu' an yi sabani wajen iyakar zurfin abu da maganganu da yawa ka zan koma da tattafin bidiyo ko kuma na yin lauda shi almajmu din an gane ko kuma aunin ma'bud duk wayannan in ka duba jarin Abu Dawuda duk za ka sun yi bayani a kai a ciki au gairi ko wani sa wasu suka ce iya tibiya wasu suka ce iya tsawonka to kaga su da ce lahadi ba ba su da wannan matsala sai a yi kamar yadda yanzu injiniya yake faɗa sai a sa mutum goma a wani sai ya sai an sa ma tsani ma ka fito suna da lada da ake zuwa da ita bayan an gama sai a sa bayan an jira na farkon nan sai a sa kuma ka fito sai a zaro shi wane mutum wane mutum wa yajuzu tattasa inda biyar wa yajuzu fil qabri lahadu ya halatta ga gurin ya halatta a yi lahadu mana yace ribati lam ko a ce allahadu ko a ce alluhdu wa sukunil ha huwa huwa shaqu fi ardi alqabr min jihati alqibla shine a tsaga gaban alqibla can gaba wa shaqu huwa dariya shine kabar wa huwa an yafira ila asfali kan nahri wanda fassara Allah ya ma wa shaqu li jaryan al'amali alayhi ma fi ahli nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma shaqu ana yi ne saboda gudanar aiki zamanin annabi cewa wasu suna yin shakku kuma annabi bai hana ba walakin al awwal afdal shi dai na farko lahadi ya fi falala wa fi dalika hadith akan wannan akwai hadisi al awwal na farko an Anas bin Malik kala lamma tufiya kun gane lahadi shine ayi dogo a ranar ke gabas a sa mutum a ciki a kuma sa wani sai a sa mutum sama da biyu ko sama da haka shakku kuma shine irin namu ya da uwa shine shakku ta da uwa lamma tufiya nabi sallallahu alaihi wasallam kana bil madinati rajulun yalhadu da annabi ya bar duniya akwai wani mutum da yake yin lahadu a madina shi aikin sa kenan ya kware wajen hakan kabari lahadu wa akara yubara ɗayan kuma shakku yake bakazu sai suka ce sabai akai sabani sai suka ce nastaqiru rabbana akai sabani wani irin kabari za a yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam to wannan lokacin sai ya zanto ana wasu ce ladu wasu ce shakku sai suka ce ba ubangijin mazaji wa na ba'athu ilaihi ma kawai mu aika musu kowa ya zo mu bawa Allah zabi mu aika musu kowa ya zo ba ayyuhu ma sabaqa taraknahu duk wanda ya riga zuwa shi zai yi kaga ba zan san waya wallahi za a ce an tura wani cewa kai sauri ka zo a'a kawai aka ce su zo suka yanke cewa duk wanda ya riga zuwa shi a shi za a yi فأرسل إليه ما أكا أيكا مسو فسبق صاحب اللحد الله يذهب أمر اللحد في وانده يكي اللحد يرغى زوا فلحدوا للنبي صلى الله عليه وسلم في أكي وأنه لحد سو ده أكا وانه إذن قبر أكي أكا جيكا إني أتكي أما لحد أكي مر سوا أخرجه ابن ماجه والنهاوي وأحمد قلت سنتي وسنده حسن كما قال الحاجب في التلخيص يا إن كنت كما يدكاغنا يا يا إذا ولو جاهدان ينا الجيوبي الأول عن ابن عباس أخرجه ابن ماجه وأحمد وابن سعد والباهجي والآخر عن عائشة راوي ابن ماجه وابن سعد وإسناد كل منهما ضعيف إسناد كون ندير بإنجنت با كما قال الحاجب لكن للأول منهما طريق أخرى sai na farko yana da wata hanyar daban bilambi bari ku lafaz da lafazin cewa da kala kabarin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-abbas Abbas ibn Abdul Muttalib babba annabi ya shiga cikin kabarin annabi wa Aliyu da sayyidina Ali wanda suka shiga cikin kabarin wal Fadl bin Abbas da Fadl bin Abbas wa sawwa la'adahu rajulun min al-ansar wanda ya daidaita lahadin annabi annabi annabi alaihi salatu wasalam wani mutum ne daga mutanen Madina huwa alladhi sawadu uda quburi shuhada yawm badr shine wanda ya daidaita kaburburan wanda suka yi shahada ranar da aka yi yakin badar wanda suka yi shahada a nan lokacin shi ya daidaita kaburburan kaga aikin sa ne ya saba to kaga wannan jere da ita albaniya da wannan wanda ya ce sinadin da ibi sai ce ne a karaja hudda hawi bi muskil al asar na'am isnadin su bai da kyau amma suna da mutaba wannan ne ya goya musu baya ji ta ya kyale saboda akwai ba hadisin da ya zo nuna cewa magana cewa lahadu aka yi annabi yace inda su kadai ne to da za a rushe to amma maganar da ya kawo shi yanzu cewa ibnu maja da wato ibnu sa'ad sun kawo yace to da wannan zamu dogara ta yi aiki abin da shawahi din inda an zo za a iya cewa hasanun ne kairi zai iya hawa inda ya za a fancin su raunin su bai da karfi to ɗaya zai iya tashin ɗaya to ballantana yanzu kawai ne kwari aka samu shi sa gaba ɗaya ya ɗauke su shi za ba yi wannan maganar ba inda an zamu zai yi cewa a tattara shawahi sai a ce to hakan yayi wa isnadu sayyid wal ibn abbas hadithun akhar fil lahadi gaji ibn abbas yana da wani hadisin da ba akan lahadi min qaulin sallallahu alaihi wasallam ya ci ba da hadisi zai zo bayan hadisin wa shahidun min hadisi ali ya ci fil mas'ala zai zo mas'ala 97 الثاني عن عمرو بن سعد بن ابي وقاص عن ابيه انه قال to ga wata jidar ba cewa dan gidan sa'ad ibn abi waqas yace alihi duli lahadan sa'ad abi waqas da yazo rasuwa yace in na mutu ku yi min lahadi wan subu alayya alladina nasban sannan ku sa mun tubali ko wani dutse akan kabari na daidai inda ake sa jida yawwa shine daidai kai kun za annabi yana sawa sai a dau dutse a sa yace ku sa mun sannan ka ba su ni'a bi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam da ya kare yace kamar yadda aka yi wa annabi ka ga shi ma ƙara ba da shedan bi cewa ladu aka yi wa annabi akrajahu muslim wa an-nasa'i wa ibn majah wa dahawi fil mushkil al-athar wal bayhaqi wa ahmad asani an ibn abbas anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala alladu lana to annabi yace ladu namu ne mu muke yin lahadu wa shakku la gairina waɗanda wasu kuma wasu mu su kuma suna yin lahadu shakku abuwan suna yin shakku amma dai mu abin da muke yi lahadu ne a da ruje lahadu ba su ma wa'ancan sai ta amma mu wanda muke yi lahadu ne su kuma shakku suke yi farajahu abu dawud wannan sa'i wa tirmidhi wa ibn majah wa tahawi wal bayhaqi bi sanadin da'ifin kama qala al-hadith wa sa'ahu ibn sakan kullu zai yace wa la'allahu na'am na'am eh alaikum salam eh mutum ya zo ba ni wasiya bare kuwa cewa kaza za a yi masa ya halatta sai an yi sai dai kasa ba za ta karba ba idan ba za ta karba ba ne sai a ce to za a yi hakuri da wasiyar wani saboda in ma an to zai zo ya rufta eh amma in dai za ta karba in ya faɗa sai an fara yanzu kamar magabatar ɗan dodo ai za ta yi sosai za ta yi mutum ya ce ya san da wannan zai ce to a kai shi makabarta kaza sannan a yi man lahazu da za ka za karatu kam a yi wajen lahazu amma da an ba su wani abu masu haka ko magana ba za su yi ina gaya ba ana zuwa da an yi mutuwa aka je aka fara ba su dubu kaza ga dubu biyu ko uku da Allah zo mu ci a kaza wa ba zai ci yawwa to wannan kuma da an zo sai a ga sabon salo eh to nan kuma sai a ce wani sabon salo aka zo ne shi ne dama gurin da za a binne mutum ɗari sai a binne mutum dubu to shi ne hikimar dama wallahi za ka ga gurinsu kuma a jere a tsare gurinsu a tsare waje ne haka yake don ba a yi da ka a gefen makabartar nan za ka ga har da wasu ɗaliban ilimi da wato musamman wajen bakiya dan ka zo kai musu da asar ce kai musu tambaya ki sai ma bayani kaza kaza ai da aka yi kaza ta gurin za ka zo guri kamar filin bar saboda su ba a zuwa a yi jindima jindiman wannan kawai ba a kyakkyafa za ka gani sai dai kawai ka ga alama dan dutse sai ma a je a can gurin hamza a tsura bin wadalibe yake nan gurin wane yake haka wallahi haka suna nan a gefe za ka su ɗaliban ilimi haka wasu kuma yan wannan lajinar din da da'awa ta bangaren otaimin da suwaye suna nan so suke maka ɗin a ta bayani lallai ba to wannan shi ne an gane ko to saboda haka wannan shi ne abin da malai ya kawo yace kullu sai yace wala allahu li jawahidi wa turuqihi allati minha watakila daga wato jawahidinsa da hanyoyin da suka zo daga cikinsa akwai an jaririn marfu'an mislahu an ka zo daga jarir marfu wa ma udiba lin nabi al marfu'u mislahu rawahu ibnu majah wa dawi wa lahi wa dalisi wa ahmad an usman bin umair adli yakzan an zazan anhu wa usman hadha da'if shi wannan usman bin da'if ne kaba qala al hadith lakin rawahu dahawi min tariqin zalik وأحمد من طريقين آخرين فهذه يكما أحمد يا رويتو لقول سعنجوي قدامي دبم هذه طرق أربعة لحديث جرير يقوي بعضها بعضا كاغني حسن لجيري سوى حديث وادو جرير duk da ba su zo sun yi rauni gaba ɗaya to amma ɗaya yana ƙarfafa ɗaya hasanun da gani ne fa idza zummat ila hadith ibn abbas shaddad man azubihi wartaka ila darajatil hasan ka ji ko idan ka hada shi da hadisi ibn abbas za su ƙara ƙarfi su ƙara ƙarfafa dantse wartaka ila darajatil hasan har ta hawa zuwa ga darajar al-hasan hadisin zai zama hasan bali sahih ba wannan zance zai zama sahihi ba قال النووي في المجموع أجمع العلماء على أن الدفن هو أن الدفن في اللادي وشق جا وشق جائزان Imam Nawawi ya ce duk malamai sun haɗa akan cewa yin kabari na lahadi ko shakku duk ya halatta. Lakin in kanat al-ardu silbatun ko silbatan sai dai idan ƙasa tana da ƙarfi ba la haru ba ta zaizayewa zagwajewa la haru turabuwa ƙasar ba ta zagwajewa sai ma da yake fallahadu abdalu lima sabaqa min al-adilla yin lahadi shi yabo falala saboda abin da muka kawo na dalilai wa in kana rakwatun tanharu idan kuwa bai tauki ce shine ayin da jiji ke cewa rakawa ko al-rakawa rakawa cewa wannan tana da rakawa tana da li tana da kaza shine jijiyar ta a shidda ko yawa to sai idan tana da wannan taukin to sai yake yin shakku shi yafi fa shakku abdalu matsala ta tasa'in da shida wala ba ta mi an yudfara fihi ithnani aw akthar inda zarura babu laifi abin ne mutum biyu ko uku a kabari daya idan an samu larura haka wa yuqaddamu abdalu amma a gabatar da wanda ya fi falala eh wa bi ahadi mun samu hadisi akan wannan al-awwal an jabi bin abdullahi qala كان النبي صلى الله عليه وسلم يجمع بين الرجلين والثلاثة جابر بن عبد الله yace annabi ya kasance yana hada mutum biyu ko uku min katil ahud a wanda aka yi jihada a yakin uhud fi tawbin wahid a tufafi da ne ake nufi da wannan ba ana rufa a samu guda ɗaya a ɗinki a zuzzura zuwa a kun san mutum ne zai zo da wato iya kwarjan leda bi da mayafi ko kwarjan leda mayafi to wani kuma bai da shi sai a ce to a raba mu ku fahimta da kyau ko a raba mu shi ne abin da ake nufi ko kuma guda ɗaya ne kawai da shi iya wannan tufafu sannan wancan bai da shi in aka zo sai a ce a ɗora wannan gefen kafa wannan misali yadda kowa zai samu amma ba wai gaba ɗaya ake samu a tuta sa shi kamar yadda mun ba da wannan misali akan wa mus'ab bin umayr da aka zo binne shi na rufa kai sai kafa ta bayyana annabi ya ce ku rufe kawai kan kafa ku zamo ganye ku zuba ba dan gata a Madina a Makka kafin su hijira saboda gayin zaki pamphlet yake sa kaya yayi tumat idan ya fito duk ɗan garin Madina uya suke yi saboda babu ta ne kuɗi ce tana son sa idan ya sa riga maballinta daga sama har ƙasa gwalle amma yana musulunta ta sa takunkumi ko ka bar musulun ya ce wallahi ba zai bari ba sai ta kwace komai duk kayan ta kwace aka yi tafi ya koma madina ya yi hijira ya ba annabi alaihi salatu wassalam bai da komai sai wannan kayan na to shine ya je a yakin uda aka yi mai shahada da aka yi ma wannan shahadar ya zanto iya kayan jikinsa aka zo binne shi ba ta iya rufe shi saboda musulunci kawai shine ambasada na farko a musulunci musabbin umai to sai ce kaga um sai ce tun mai kula ayyuma aktaru afdal lil qur'an sai annabi ya ce wai ba da qur'ani wani idin sa uku wani idin bi zai ce mai idin uku za a sa a can kai za u shira idan aka nuna mai shi ila ali wa ɗaya daga cikin su qaddama hu fil ladi sai gabatar da shi ala hadi qabla sahibi kafin abokinsa wa qala yace ana shahidun ala haula'i yawmal qiyamah annabi yace ni zan bada shaida ga wayannan rana alkiyama wa amara bi dafnin fi jima'i annabi yace ku binne su da jinin su walam yuktalu ba za a wanke su ba walam yusalla alaihim kuma ba a yi musu sallah ai mun biya wannan tun a wani karatu shuhada ba a yi musu wannan to domin za su tashi ne wa annabi alaihi salatu wasalam yace wanda aka kashe ko wanda ya yi shahada zai tashi da jini a jikinsa a launi launi dami wa rihu rihu miskin da kalar jini da kuma wato kan jinin yana kanjin almisi haka za su miƙe kana jami jami da yace fa dufina abi an binne mahaifina wa ammi dawa me al'amu ba babba ba to anan ba shi yake nufi ba shine kamar yadda muke a Hausa abokin mahaifin ka yake rike cewa baba wane ko to irin wannan ne girmamawa ce ba wai babba ne domin waye na taba ba ku misali waye aka binne shi da Abdullahi bin Haram Abu bin Jamo wannan ce muku gurgu ne da aka zo lokacin da yana Muawiya aka zo tare aka binne su a cikin kabari daya da aka zo zamanin da yana Muawiya za a yi hanyar ruwa pipe din ya biyo ta gurin kabarin makabartar makabartar baki a matsayin da ita aka yi an kwakule wasu da yawa a matsayin da su wannan gurin da aka zo ta biyo ta gurin Muawiya yace a cire su a canja musu guri da aka bude kabarin sa aka zakulo su biyun da aka binne su mutuna tare sai da wanda aka daga hannun wato shi Abdullahi bin Haram haka ya makale hannunsa haka ya mutu da aka ciro hannun aka sai da jini ya tsatsuwa shekara arba'in da shida da binne amma sai da jini ya tsatsuwa wane mutum original auliya wallahi kenan eh bayan bogi ba cikakku auliya rahman in kana nema aka ce ma zuwaye waliyan Allah su ne na farko to shi ne bari ku ji shi wannan amru bin jama'u din a shi wannan fadfila abi wa ammi ta kasa ya fada yace zahiru qawli annahu yani aha abi dan uwan mahaifin da yake ni وليس كذلك بل أراد أمر بين الجمهور المذكور في الحديث يتي با yana nufin an mutana nufin dan uwan mahaifi yace to ba na ake nufi ba yana nufin abokin babansa kamar yadda muke a Hausa abokin abban ka baba wani ake cewa yawa amma kaga ai ba baban ka bane mahaifi ba logically ko to shine irin wannan ne shi ma saboda shakuwarsa da mahaifinsa yake kiran sa babba kaga dan uwan mahaifinsa kenan والترمذي أخرجه البخاري إمام البخاري يا فجر والنسائي والترمذي وساوي ابن ماجه وابن الجارود والبيهقي وأحمد والزيادة الثالثة وللبخاري معناه معناها وله والبيهقي الثانية ولابن ماجه الثالثة وهذا الشوكاني وللترمذي فوهمة an ga litirmiti sai goyima sai kuskure wajen kawo wannan din wafi shaɗa lisani a rabi na biyu kuwa bangare na biyu minan hadisi ziyadatu taqaddamat fil mas'ala akwai kari wanda ta gabata a baya to sai bari mu tsaya ke da ta karshe sai saura mun ji daya a taniyar azika ta da annahu hazara zali qala an karbo daga abu kata da cewa ya halitta haka sai yace adabu bin jamu ila rasulillah to ga abokin amr bin jamu ya zo gurin annabi fakare yace ya rasulullah ya bakin Allah ara'aita in qataltu fi sabilillah ba in labari idan na shiga yakin nan aka yi yaki saboda Allah na yaki saboda Allah ta uku tala har aka kashe ni abki bi rijli hadihi sayyatu fil janna wannan kaba ta gurgu ne yace zan miƙe a cikin aljanna zan rika takawa da ita wa kanat rijlu wa arja kafa ta gurguwa فقال رسول الله نعم النبي يجي قرأي كوا فقتلوا يوم أهود في أكا كجي سيران أهود هو وابن أخيه جدا لن أنقوانسا ومولا له له دوان مولانسو shine wanda suka yanka a ce ya halatta kana da bawa ka ba shi umarni ya fita yaki yaki ba bawa baya fita yaki sai da umarnin wa uban gidansa to kaga da maulansu maulan ni'ima ko maulan ni'ima shine wanda ya yanka maulan ala kenan maulan asfal kuma shine wanda aka yanka famar alaihi rasulullah an kakkake su annabi ya zo yana bibiyar gawawaki yana zuwa kan gawar sa makala ke ce ka anni anzuru ilaika tamshi bi rijlika hadi sahihatin fil janna yace ina hango ka da wannan kafa taka kana takawa a cikin aljanna ka mike ta laysa ala al'ama harajin ka duba bai da Allah yake wala ala al'araj harajin wala ala al-marid duk an dauke musu amma sai da fito an dauke wa gurgu an ɗauke wa mara lafiya an ɗauke wa makawo amma shi ne ya samu aljanna ya shahada ya ce a ba shi dama ya ce cewa in na je aljanna za ta miƙe ba wani mai nakasa da zai shiga aljanna ya tashi da ita kar ka je ka kana neman wani mai nakasa a aljanna ba za ka ganki ba wallahi ba za ka ganki ba babu ko mace ko na miji ina in sha ana hunna in sha wane mutum eh Allahumma amin ai kawai wuyarta aje aljanna kai yi ne mai wahala Allah ya dace da mu kam to saboda haka haka sai yace babar rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bihi ma wa bi maulahu ma annabi yace a dauko su da maulan nasu wa zai yi ji kabarin wahidin aka sanya su a kabari daya akhrajahu ahmad bi sanadin hasan kama qala al-hafiz kamar da al-hafiz ya faɗa to ai naga kamar ba bi yadda zaki je mun tsaya akan asalis ko mu tsaya nan ko فعلا الثالث عن جابر في قصة استشهاد أبيه المتقدمة لا مزايا أنا أول نمك فدادي دي الله يبام لا تنسى فأنا مك يكسكري الله ونو في سنسر كي يأتي منا muna roƙo Allah da sunan sa jawo wa da gobin da madaukaka waɗanda suka yi mana wasiya da addu'o'i na alheri Allah ka biya musu bukatun Allah madaukakin sarki kun ta rayuwa da talauci da al'umma suke fama da shi Allah ka yaye mu muna roƙo Allah da sunayen da jawa wa kasar mu Allah ka zauna kai ta lafiya Allah ka ba mu shugabanni na gari abinda ba za mu iya ba Allah ka iya mana duk abin da ya fi karfin mu Allah ka fi karfin sa muna roƙo Allah da sunayen ka jawa wa da shugaban ka madaukaka waɗanda suka sa aure a gaba da waɗanda aure ka ko a gaba Allah ka shiga lamarin waɗanda suke neman jari da sana'a da wanda suka fita kwas wasu wurare Allah ka taimake su Allah ka tsare mana su ka tsare mana lafiyar muna roƙo Allah da sunayen da jawawa da shugaban sa madaukaka matasan mu Allah ka shirya mana Allah ka dora wa su hanya madaidaiciya muna roƙo Allah da sunayen ka jawawa kasar na Allah ka ba mu shugabanni na gari Allah kada ka ba mu da zaɓin kawo kanmu اللهم آمنا في أولادنا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع عبادك يا رب العالمين وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم